الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتابه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير القائد أيضا في كتابه هو الذي يسوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنت ربنا ونحن عبيدك الخير في يديك والشر ليس منك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وعلى أصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله هي النجاة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره عباد الله فإن خير المواعظ ما نفع وزجر اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الدنيا أمد قليل والآخرة أبد طويل ساعات الليل والنهار تنتهب الأعمار يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك إننا في ممر الليل والنهار في آجال منتقصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ومن يزرع شرا يوشك أن يحسد الندامة المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم زيادة أيها المسلم كن ممن يبيت وهو يذكر ويصبح وهمه أن يشكر يبيت حذرا من الغفلة ويصبح فرحا لما أساب من الفضل والرحمة لا يعمل بشيء من الخير رياء ولا يدع شيئا منه هياء يخلو ليغنم ويخالط ليعلم مجالس الذكر مع الفقراء أحب إليه من مجالس اللغو مع الأغنياء ولا تكن ممن يتمنى المغفرة ويعمل في المعصية طال عليه الأمل ففتر وطال عليهم الأمد فاغتر إن أعطي لم يشكر وإن ابتلي لم يصبر يتكلف ما لا يؤمر ما لم يؤمر ويضيع ما هو أكبر يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المسيئين وهو أحدهم إن سجد نقر وإن جلس هدر وإن سأل ألحف وإن سئل صوف وإن هدس حلف وإن حلف حنس وإن وعظ عرض أعرج وإن مدح فرح ينظر نظر المحسود ويعرض إعراض الحقود ولا يتكلم بما يعلم من لا يملك لسانه يندم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن يصاحب صاحب السوء لا يظلم ومن يصاحب الصالح يظلم والمؤمن يعمل لله مخلصا ومن يخلص يأجره الله أجرا مضاعفا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما أحد في الدنيا إلا وهو ضيف وماله عارية والضيف مرتحل والعارية مردودة وإلى الله المسير قال ربنا سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أيها العبد راكب من يراك على كل حال وما زال نظره إليك في جميع الأفعال وطهر سرك فهو عليم بما يخطر بالبال قد أحاط بكل شيء علما وأحسى كل شيء عددا طوبى لمن بادر عمر القصير فأمر به دار المسير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الدنيا غرارة غدارة خداءة مكارة تظنها مقيمة وهي ذاهبة قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل سارعا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أيها الشاب اغتنم عمرك قبل الحرم واغتنم أيها الشيخ الصحة قبل السقم وكلنا إلى الله راجعون وبأعمالنا محاسبون التوبة التوبة قبل أن تصل إليك التوب نوبة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر من عرف ربه أحب ومن تذكر نعمه اجتهد في طاعته ومن عرف حقيقة الدنيا الفانية زهد فيها ومن آمن بالآخرة الباقية استعد لها ومن تاب من ذنوبه وتقصيره في عبادة ربه تاب الله عليه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون أيها العبد حاسب نفسك في خلوتك وتفكر في انقراض مدتك واعلم أن نفسك عليك في مجاهدتها فصبرها على الطاعة وعلمها القناعة وانهها عن هواها فقد سعد من حاسبها وفاز من حاربها وأفلح من استوفى الحقوق منها وطالبها وكلما ضعفت عن الخير آتبها وكلما رغبت في الشر غلبها وكلما رغبت في الشر غلبها العاقل من حاسب نفسه وعمل لما بعد موته والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل من لم تنتهي صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدك من الله إلا بعده ولا يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها إلا المؤمن الذي يعرف قدرها ويرجو أجرها أيها العبد متى تتوب إلى الله متى تستقيم على طاعة الله يا مخدوعا قد قد فتن يا مغرورا قدير يا من يعظه الدهر ولا يقبل ألا تعتبر بمن رحم تيقظ لنفسك وانتبه من الدلل واذكر زوالك ودع الأمل طال بك الزمان وما سددت الخلل يا شدة الوجل عند حضور الأجل يا حسرة الموت عند الحضور الموت يا خجلة العاسين يا أسف المقصرين يا حسرة على العباد السفر عباد الله السفر عباد الله السفر بعيد والزاد قليل بعد الموت لا ينفعك مالك ولا ولدك وليس لك في قبرك صديق ولا أنيس إلا عملك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الجنة مسوانا اللهم اجعل الجنة مسوانا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم احفظنا بحفظك يا خير الحافظين اللهم حفظنا بحفظك يا خير الحافظين اللهم سترنا وستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا حي يا قيوم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kafin mu fassara huduba muna magana da ranar da ake cewa ranar masu ciwon hawan jini likitoci suna kira da mutane su rinka zuwa ana gwada su kuma idan an gwada ka an tsora ka akan magani ka rinka bi domin lafiyar ka tafi komai da lafiya ake ibada lafiya ake neman kudi ita lafiyar nan da ita ake neman komai matsalar wasu mutane ba sa son a gwada su salantili kuma sai ya kashe su ko ya kawo musu illar da watakila likitan ma sai dai ya zura idanu ya gani kawai saboda haka ake kira akan masu wannan matsalar su rinka zuwa suna gwaje-gwaje kuma in an gwada ka an baka magani ka rinka sha saboda da ilimi ake aiki ba da kawa ma mutane suna watsar da abubuwan da aka gaya musu kuma su rinka shan wasu magunguna da ba su da ma'auni na gargajiya ba cewa muke maganin gargajiya ba abin nan ba amma magunguna ne waɗanda ba su da ma'auni a ma'aunan da ya kamata idan ba an sa musu ilimi a ciki ba kuma babu shakka dukkan asalin magungunan daga abu ɗaya suke daga itatuwa ne wannan da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mutane da su amma wanda Allah ya ce ai dukkan wani itace yana da magani yana da guba a cikin sa haka in baka iya sarrafa shi ba wata kila gubar ta rinjaye ka ta maka illa saboda haka ana kira ga mutane dan da suke da irin wannan an ce ga ranar sunan ko gobe ne ranar masu hawan jini Allah ya sauke hudubar mu kuma wa'azi ce ga mai hankali wanda yake da hankali zai wa'azantu wanda Allah bai masa hankali ba yadda ka iya da shi ko ya ji ba zai iya wa'azantuwa ba saboda haka hudubar wa'azi ce tana tunatar da kai wannan duniya ba za ta tabbata ba halin da take ciki bai tabbatuwa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako wanda ya fada a cikin littafinsa shi ne wanda ya halitta ku a cikin kwakwai kafirai a cikin kwakwai muminai Allah shi ne ya san abin da kuke aikatawa kuma mai gani ne da abin da kuke aikatawa ya fada a cikin littafi har yanzu shi ne wanda yake suranta ku a cikin mahaifar mahaifiyarku ta yadda ya ga dama ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah wanda yake shine gagaro mabuwayi kuma mai hikima muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya Allah kai ne ubangijinmu mu bayinka ne ya Allah alheri duka gaba ɗaya na wajenka sharri babu shi a gunka ya Allah babu mafaka babu wata gurin buya dole sai komawa gare ka ya Allah muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawanka ne mamanzanka ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da mutanen gidansa da matansa da iyalansa da zuriyarsa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi gaba ɗaya bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah domin tsoron Allah ita ce tsira wanda duk ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita wanda ya dogara da Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta shi ta inda baya tsammani ya ku bayin Allah mafificin wa'azi shine wanda ya amfanar ya kuma tsawatar kuma aka tsawatu a yau dai mutane aiki suke yi babu hisabin da za su karba a wajen Allah a gobe kuma hisabi ake karba babu wani abin da za ka aikata aikata alheri domin ka karbi hisabi mai kyau duniya gaba daya wani zamani ne dan kankani lahira kuma wani fage ne mai tsawo na har abada sa'o'i ne na dare da kuma sa'o'in rana su kake kirgawa wanda kuma su suke karar da rayuwar da kake tafiya a cikinta yau gari ya waye a bakwai ta yi a goma ta yi shi kenan wunin ya tafi daren ya zo shi kenan tara ta yi goma ta yi shi kenan haka gari ya sake wayewa waɗannan awoyi da kake ta yawo a tsakaninsu suna ƙarar maka da rayuwa ne ya kai ɗan adam kai karan kanka fa kai ne kwanakinka na rayuwa duk ranar da wuni ya wuce to wani sashin jikinka ya tafi domin ajalinka ne yake karatowa mu dai muna cikin wani lokaci ne da yake wucewa na dare da rana a kuma ajalinmu wannan lokacin yake ƙara raguwa yake tauyayuwa sannan kuma akwai wasu ayyuka da muke aikatawa ana kiyaye su ana rubuta su ko mun sani ko ba mu sani ba sannan kuma mutuwa za ta zo hujua ba tare da ka sani ba duk wanda wato ya shuka alheri ya kusa ta ya girbi abin da yake da kwaɗayi na alheri wanda ya shuka sharri ya kusa ta shi kuma ya girbi sharri da nadama malamai masu tsoron Allah su ne jagorori fuqaha'u malamai su ne masu jagorantar mutane cikin ibada zama da su kuwa alheri ne da ƙarin alheri ya kai mutum musulmi ka zamanto cikin waɗanda suke kwana da gode ma Allah akan ni'imar da ya yi ma ka wayi gari muhimmancin al'amarinka babu kamar ka gode ma shi Allah shine hanyar aikata aiki na gari ka kwana kana jin tsoro daga rafkana a ce baka tuna Allah ba ko baka sauke wani wajibi da Allah ya dora maka ba ka wayi gari kana mai farin ciki saboda ka samu falala da alheri da rahamar ubangiji dan abubuwan da ka aikata cikin dare shi mumini baya aikata wani aiki na alheri dan riya kuma baya barin wani aiki na alheri wai dan kunyar idon mutane yana wakantuwa a ɗakinsa shi kadai domin ya ribantu da ayyuka nagartattu a cikin ɗakinsa yana cuɗanya cikin mutane ta hanyar aikinsa ko kasuwancinsa ko tafiye-tafiyensa domin ya san abubuwa da za su raka shi zuwa sanin Allah tabaraka wa ta'ala majalisinsa kuwa dama majalisi ne na waɗanda suke masu bin Allah ya fi kwaɗayin cewa zama da fakirai waɗanda ba su da komai a hannunsu ko mulki ko dukiya shi ne ya fi soyuwa a gare shi tunda suna tuna Allah sama da majalisinsa da yadda yake da mawadata masu kakaci da kuma abubuwa munana ya kasance shi wanda bai shirya ba ya kasance daga cikin waɗanda yake burin gafara amma kuma baya aikata aiki na gafara sai dai aikata aikin sabo tsawon burinsa ya dame shi a cikin zuciyarsa kuma bai iya cika shi ba ya rayu da dogon buri a kai ko bai tsaya ya aiki ba sannan ya ribatu da ribantuwa irin ta shaidan idan an ba shi wani abu kaɗan a duniya bai iya gode ma Allah saboda ya saka buri a zuciyarsa idan Allah ya jarabce shi kuma da hanawa baya iya haƙuri sai ya fito ya ta surutan da ba su kenan ba yana kallafa ma kansa wasu aiki na wahala wanda ba a umurce shi da yin su ba ba su amfanarsa duniya ba su amfanarsa lahira amma yana ɓata ma kansa lokaci yana kuma tozarta manya-manyan al'amura waɗanda Allah ya ce ya kyautata su kamar sallah da sauransu yana son salihai amma baya aiki irin na salihai yana ƙin masu munanan aiki amma kuma shi ɗaya ne daga cikin masu aikata munanan aiki idan zai yi sallah ko sujada baya cikawa idan ya zauna baya zaman da ya kamata a cikin sallarsa idan zai yi roƙo kuma ya dinga haɗa ka da Allah ke dan yana magiya don kwaɗayin abun duniya amma ya kasa bauta ma Allah da yake ba da komai idan an tambaye shi ya dinga jinkiri kenan ba zai iya ba da amsa cikakkiya ba idan zai yi zance ku ya dinga muku rantsuwa kenan alama ce ta munafukai wanda zai yi ta rantsuwa akan abin da ba shi kenan ba idan kuma ya rantsa din ba zai iya cika rantsuwar ba in an masa wa'azi bijirewa yake in ka yabe shi sai ya ji daɗi amma in ya saba ma Allah kai masa magana sai ransa ya ɓaci yana maka kallo irin kallo na masu hasada a lokacin da kake gaya masa Allah yana bijirewa bijirewa na waɗanda suke da gillo a cikin zukatansu baya magana da alheri sai dai ya faɗi sharri duk wanda bai mallaki harshensa ba zai yi nadama ranar tashin alkiyama duk wanda ya shiga mashiga ta masu munanan ayyuka sai an tuhume shi a wannan duniyar ballanta na lahira duk wanda ya abota da ma'abota mummunan aiki ba zai kubuta ba duk wanda ya abota da salihan bayan Allah to zai ribata mumini yana aikata aiki ne a matsayin tsarkake aikin zuwa ga Allah wanda duk ya tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai ba shi lada ladan da ake rubanyawa Qur'ani yana cewa duk wanda ya kasance yana kaunar gamuwa da Allah to ya aikata aiki salihin aiki kada kuma ya shirka da Allah ko da mutum ɗaya a cikin aiki babu wani mutum guda a cikin mu face bako ne a wannan duniya dukiyarsa kuma aro aka bashi shi ko bako kullun zai wuce garin su abinda aka bada aro kuma dole za a mayar da shi zuwa ga Allah ne makoma take ubangijinmu yana faɗa tsarki ya tabbata gare shi yana cewa lalle a gare mu ne majuyarsu take kuma a kanmu ne yi musu hisabi ranar tashin alkiyama bayan mutuwa ya kai bawa ka kiyayi wanda yake kallon ka a kowane irin hali ka kasance kuma kallonsa bai kasance ba illa face yana kallon dukkan motsinka da dukkan ayyukanka da maganganunka ka farkake abin da ya buya ba wanda ya sani sai Allah ka farkake shi domin shi Allah yana da sani akan abin da yake tunanin zuciyarka Allah ya kewaye komai da iliminsa kuma ya kididdige komai da kididdigarsa madalla da mutumin da ya yi gaggawa da wannan yar rayuwa gajeruwa ya rayar da rayuwarsa ta lahira wadda ita ce makomarsa mai tsawo ubangiji yana cewa hakika ya rabauta wanda ya tsarkake ransa kuma ya ambaci Allah sannan ya sallah wasu kuwa balba haka ba Allah ya ce sun zaɓi da rayuwar duniya ne ma Allah ya ce ita lahira ita ce tafi alheri kuma ita ce tafi wanzuwa ya ku bayan Allah duniya dai mayaudariya ce kuma ta iya yaudara kwarai da gaske tana yaudara kuma ta iya shirya makirci kana zaton tana tsaye guri ɗaya amma kuma ta tafi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi kuna rayuwa har lokacin da mutuwa za ta zo ma ɗayan ku sai ya rinka cewa a dawo da shi zai aikata aiki nagari cikin abin da da bai aikata ba Allah ya ce ba haka bane wannan kalma ce kawai wadda kake faɗi kuma bayan ka babu abin da yake sama da kai sai tudun ƙasar kabari haka kuma za ka zauna har zuwa ranar da za mu tayar da kai mu maka hisabi ya kai matashi mai jin ƙarfin jiki wanda baya jin mutuwa kusa da shi ko rashin lafiya ribanci wannan rayuwar taka kafin tsufa ta riske ka ya kai tsoho mai hankali kana da lafiya ka ribanci lafiyar kafin rashin lafiyar tsufar ya ci kuikuye ka dukkanmu ne da matasan da tsofaffin kowa gurin Allah zai koma tabaraka wa ta'ala kuma kowa da aikin da ya aikata za a yi masa hisabi a ranar tashin alkiyama ina kuda ina hada ku da Allah da ku yawaita tuba tun kafin musifar mutuwa ta afkowa kowa ubangiji yace ya kai dan adam babu shakka kai mai tsaurin kai ne amma kuma dole sai ka gamu da ubangijinka ba yadda ka iya komin girman kanka ina tsoratar da kai ina tsoratar da kai na kuma rantse da Allah idan Allah ya suturta maka akan zunubi sai kai tsammanin yafe maka yayi amma lokaci kadan zai kama ka wanda duk ya san ubangiji to zai so Allah wanda duk ya san Allah zai so shi wanda ya tuna ni'imomin ubangiji na duniyan nan da yake cikin su to kuwa zai yi kokari domin samun ni'imar lahira kada ta kubce masa wanda ya san hakikanin duniya mai karewa to zai guje ta wanda ko yayi imani da lahira ya san cewa tabbatacciya ce zai yi tanadi domin ita wanda ya tuba daga zunubansa daga takaitawarsa a cikin aiki cikin ibada Allah zai karbi tubansa ubangiji yana cewa waɗanda ba su tuba ba waɗannan su ne azzalimai kuma ya sake faɗi yana cewa shi Allah shine mai karban tuba daga bayinsa kuma yana yafe musu daga munanan ayyukansa kuma Allah din ya san abin da suke aikatawa ya kai bawa ka yi makanka lissafi da hisabi a lokacin da ka zama ba kowa sai kai kaɗai a cikin ɗakinka ka yi makanka hisabi ka yi tunanin tashinka daga wannan duniya zuwa lahira kuma ka sani cewa lalle ranka ka yi ƙoƙari ka yaƙe ta a wajen aikata aiki nagari ka haƙurtar da ita ka ba ta haƙuri ta yi ɗa'a ma Allah ka sanar da ita cewa duniya ba ta isan ɗan adam sai ya gamsu kawai ya yi haƙuri da abin da ya samu ka hana wannan rai din bin abin da take so babu shakka wanda dai haka ya samu arziki kuma yayi maransa hisabi sannan ya rabauta kuma ya yaki ransa ya rabauta hakika wanda ya cika haƙoƙin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya bada waɗannan haƙoƙin kamar yadda suke a duk lokacin da ranka tai wato tai kasala wajen aikata aikin alheri ka zarge ta ka aibanta ta domin ka dawo kan aikata aiki na alheri duk lokacin da ranka take son wani sharri ka rinjaye ta ka hana ta wannan aikin mai hankali shine wanda yake yi kansa hisabi kafin wani ya masa hisabi kuma yake yin aiki saboda bayan mutuwar sai amfana da wannan aiki din gajiyayye kashashe ko tababbe asararre shine wanda yake bin son zuciyarsa kuma yayi buri akan Allah abinda ba zai faru ba wanda kuma wannan ba imani bane da shi Allah tabaraka wa ta'ala imani shine abin da ya tabbata a zuciya kuma sa'an nan gabbai suka gaskata ta wajen aikatawa duk wanda sallarsa ba ta hana shi aikata aikin alfasha ba zina ko shan giya ko shaye shaye ko munanan ayyuka ko liwadi sallarsa duk ba ta hana shi ba to ba abin da za ta kara masa wannan sallar sai nisa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala babu mai kiyaye sallah guda biyar a lokutan su sai mumini wanda ya san kima da darajar ita wannan sallah din kuma yana kaunar ladanta a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kai bawa yaushe ne wai zaka tuba zuwa ga Allah yaushe ne zaka bar munanan ayyuka yaushe zaka daidaita akan yi ma Allah da'a tabaraka wa ta'ala ya wanda ya yaudara da fitintunun duniya yake shiga cikin fitintunu iri daban-daban ya wanda duniya ta yaudare shi bai iya ma ganewa ba ya wanda ake mawa'azi amma baya karba ba ka lura da waɗanda suka tashi daga wannan duniya sun bar duniyar ne ba wajen suna so ba faɗakar da kanka ka farkar da kanka daga baccin da kake ciki ka faɗakar da kanka daga irin kurakurai da kake aikatawa na ayyuka ko na harshe ko na magana ka tuna ranar barin ka duniya maka tuna ranar da yan uwa suke ban kwana da kai cikin likafani kana kwance wato rayuwa ta ja zamani kuma har zamanin ya kare amma kuma baka toshe kofofin barna da istighfari da tuba ba ya wanda firgita ta masa yawa idan ya mutu saboda ya ke aiki na alheri ana zuwa a firgitar da shi a cikin kabari a bashi tsoro a tayar masa da hankali ko ba zai samu kwanciyar hankali ba babu yan uwa babu dukiya babu mulki babu kowa babu kuma mai taimakon ka kuma ga tsoro ga kuma rani ga duhu ya asara ga wanda yayi garaje waɗannan abubuwa suka kufce bai yi tanadi ba ya asara ga wadda mutuwar ta halarto shi bai bar waɗannan ayyuka din ba ya cewa mai sabo a cikin kabari ta yadda ba zai samu taimako ba ya bakin cikin waɗanda suka ƙi yin aiki ya hasara akan bayi ya ko bayin Allah tafiya tana da nisa guzurin kuma ɗan kaɗan ne bayan mutuwa babu abin da zai amfane ka dukiya ba za ta amfane ka ba 'ya'ya ba za su amfane ka ba kuma sannan a cikin kabari babu aboki sannan babu wani wanda zai taya ka hira sai aikinka da kai Qur'ani yana gaya maka yana cewa ya ku masu imani kada fa dukiya da 'ya'ya su shagaltar da ku daga barin Allah ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun kafin wato ajalin ku ya zo ko mutuwa ta zo muku ku rinka nema a wajen Allah cewa a muku jinkiri zuwa ga wani ajali na musamman kuma a wannan lokacin zaka ce zaka yi sadaka kuma zaka zamanto cikin salihai ubangiji ya ce ba na jinkirta ma wata rai idan ajalinta ya zo hasali ma zan baka labari ne ga dukkan abin da ka aikata ya ku bayan Allah ina yi kaina wasiya kuma ina yi maku wasiya da jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wani wuni da za a dawo da ku zuwa ga Allah sannan za a cika ma kowace rai abin da ta aikata ba za a zalunce ta ba ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira a bisa manzanka tare da sahabbansa da alayensa da dukkan waɗanda suka bi shi cikin biyayya har zuwa ranar sakamako Allah ka sanya mu cikin masu tuna ka masu gode maka masu haƙuri Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu tuna ka da yawa masu gode maka masu haƙuri Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu tuna ka da yawa masu gode maka masu haƙuri Allah kai mana arzikin shari'a Allah ka ɗora mu akan jin tsoronka Allah ka sa mu zaman to kamammu kamilai ka ba mu wadata ya Allah ta zuci Allah ka taimake mu akan ibadar da za mu yi da gode maka ya Allah da kyakkyawar ibada ka taimaka mana ya Allah ubangiji ka so imani zuwa gare mu ya Allah ka adanta zukatan mu da imani ka kiye mana kafirci ya Allah da fasikanci da sabo ka sanya mu cikin shiryayyu ka sanya mu cikin shiryayyu ya Allah ka kashe mu muna musulmai zuwa gare ka ka riskar da mu wato muna cikin salihai Allah kai mai afuwa ne karimi kuma kana son afuwa kai mana afuwa ya Allah ya Allah kai mai afuwa ne karimi kuma kana son afuwa kai mana afuwa ya Allah Allah ka sanya aljanna ta zaman to makoma a gare mu ya Allah ubangiji ka taimake mu kada ka taimaka akan mu Allah ka taimake mu kada ka taimaka akan mu ya Allah Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka domin kai ne mafificin masu kiyayewa Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka domin kai ne mafificin masu kiyayewa Allah ka suturta tsiraicin mu ya Allah ka amintar da tsoron mu ya Allah ya rayayye ya dawwaman mai tsayayye Allah ka tsarkake zukatanmu daga munafurci ka tsarkake zukatanmu daga munafurci ka tsarkake harsunanmu daga ƙarya da giba da annamimanci ya ubangijin talikai muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a wannan jihar tamu ta Gombe da kuma Najeriya ake gaba ɗaya Allah ya ubangijin talikai muna roƙonka ya Allah ka bamu rabo mai kyau a wannan duniya kuma bamu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu wato azabar wuta ya Allah muna roƙonka yan uwa musulmai ku rewaita da yin addu'a akan matsalar da take faruwa a jihar Maiduguri da sauran gurare lalle babu shakka abubuwan ba su da dadin ji amma mutane su yawaita addu'o'i da faɗan alheri abin da ya samu dan uwanka kana ganin kamar ba zai zo maka ba idan ba ba a yi sa'a ba sai ya same ka a lokacin da baka tsammani ku yawaita addu'o'i ya Allah akan wannan Allah muna roƙonka ka babu abu mai kyau a wannan duniya ka kuma babu rabo mai kyau a lahira ka tsayratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياي